الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل قد تبعنا بالذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان يقاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعلوم والخاتم لما سبق ناصر ما يكتبنا والحاج إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه وإلى إلهه وأن لا يجعل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي ذلك الشرف بما عليكم عليه والناس ليس بالله شرف وعمل بغير الجسد وما يحبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله له بالجميل يا رب رمضان شباب الرؤيا بالوجود Allah subhanahu wa ta'ala ya amana da ikon da zina amana shi waɗanda suka yi imani da su da tsammani bane kuma ne farko wannan aya wasu daga cikin zaɓai da ba nufin da har ba tara hoton an fi imani kun yi buri magana tana da sallan ya bayyana wa waɗannan kafurai abubuwan da suka nema a farkon ayan da muka karanta jiya wato abubuwan da suka nema na wannan na wannan wahalar sun da fi imani a kusa da fiye da auku a kusa da fiye da a kusa da fiye da mota a kusa da fiye da mota wato tafiyar kuma da zuwa su da yi ke muku ta kawo sako ruwa na fitowa sannan a yi magana da ainihin magana kamar su ku sai yi gida ko abubuwan da suka rufe sai a kamar da sannan cewa kirkiro muku da da abubuwa da kuma su shiga don yi kirani za su faɗi wani abu da suke so magana da ya aikata za su yi imani wato ya rage nufin kafa ya dawo da har wasu dawo dinari wanda za su na rayuwa da wajen zuwa su sannan tafiyar mutum dutsen dutsen zuwa yankin kibirin maka samu gonakai da za su rinka shuka suna noma wannan ta musu da kakansu kila a kusurin da kila suka ce kan maza na da tafiye wadannan abubuwa da shi ke nan za su yi zani to zai zama mu idai suna kufi suna kudayin imanin waɗannan kafirai shi ya sa suke gori na ma maza na da tafiye musu waɗannan abubuwa saboda su imani Allah ta baraka wa ta'ala ne ne ainihin suna tamhan tamhan su imani suna so da yi wato a imani su afalan ya alam afalan ya yan wato afalan ya yan mana ya alam ya kai shin mu ne ba sai bane ko shi ne tsammani bane ai allazina amanu ai annahu lam yasha Allahu la ilaha illa jami'a ai Allah ta baraka wa ta'ala ya so da shiryar da mutane gaba daya ba tare da an mutu wannan ba walakin yadda lamarin yake wala yazalu allazina kafaru ila ali makkata inda kafirai wanda suke bayan mutanen makka ba za su bushe ba zikun bi masalahu zai ringa samun su saboda wanda suka aikata aiki sani yin bi kufri ma'anar aikin da suka yi na kafirci ƙwarikatan da ya tafawo wato ainihin daniya za ta sauka a kansu za ta rinko samun kai wanda hulɗar ai ije shi da ya muhammad kariban min jani kuma ya fi sunan lahi ka sauko kusa da gidajensu wato hatta ya ci wa billahi أرجع لقول الله يا رب بنصري عليهم بالنصر عليهم الله يبارك الله لا تلا تلا تلا وقول ترى أكمل إلا الله لا يؤمن بالله الله تبارك وتعالى ما يدافع القوي وما تنسي يفعله يوم تلا تلا تلا الذي يدعوك أو ليبيا إذا أردت من كذا جنسي abin da ya faru ya faru aka kilo mai biya ya koma alkawarin da suka duk saurin alkawarin maza lafiya ya yi da ya karba amma an koma sai suka warware sallallahu ulama na ta wannan kuke suka da manzo Allah in kullu na alƙawari sai wannan mutane maka suka bar mu da gida shike da manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo da ɗaukar banta a cikin mutanen ta daga nan kuma ainihin aka kawo wasu makada Allah ta ba ka da jirgin magana da sallan aka buɗe makan gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashin ainihin ainihin sai na rasu da ya sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan aya kenan ta biya Allah ta ba ka da salati baya kama alƙawari wanda ba da hudu biya ga musulmin min kablika ya rubuta ta kai hankali kamar yadda waɗanda suke ma irin gilanci hakika annaba da suka zo kafin ka su ma haka aka musu can sai ka daga yin sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda da bashe shi kada ka wannan wannan da kamar yake mata aka ga wannan annabawa ma da suka zo kafin shi aka yi ga wannan da suka mutu Allah ya ce ba alaikum inda bi na kawai Allah sai ya yi imani wato ya jinkirtawa waɗannan kafurai ya mutu ɗaurin jalala bai kamar take kamar da abin laiha ne idan an kawo abu zai a bashi a bar sauran dabbobi yana ganin kamar gata ne an sutansa sai ran da ranar laiha ta zo sai ga an tarbe shi a bar sauran wato dama gatan ana so yi kirinya sosai ne saboda shi za a yanka Allah zai wa kafirai waɗannan abubuwa da yi halin su wato wannan kafirai sun ma kan sun ma kan su Allah ta baraka ta lafi sannan zai kama su da kowace da mutu azaba wato hukuma da Allah mun fa duniya aka kashe wasu da yakin badar aka kame wasu su sannan aka zo mutum aka da aka yi irin da aka su gaba daya sauran kuma sun yi ji lahira Allah ta baraka wa ta'ala ya kai maka ne ka wa huwa ra'iul maqul fa tadalika afal min yuta dalika ya kaga wannan sakamako da aka mutu wannan hukuma da Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya ce aka da yake yi aka lamarin Allah ya yi wanda yake cikin gidanki ya lamarin sai da Allah azaba da ta tsaro a kanta Allah ba zai gaza wani gaba ba ba zai bar shi ba saboda kuke gani da zai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda bari magana ta da abin da har da yake da shi duk yadda mutum yake gani kamar mun zanci ne amma idan mutum ya taba har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kaji Allah ya masa magana don kun zuwa don ku mulatu za ka yi Allah tabaraka wa ta'ala yake magana cewa ya allazina amanu la tuqaddimu bayna illahi wa rasulihi ya kuma ne kar ku tafi gaban Allah da manzala da wannan aya tana magana ne a kan din na kokar da din hawa Allah ya ce da ta faru wa mu gurin nabi wa da ruwan da kauli da ya ji an ku illa ta ba da amalu ma ta da shi kada ku ga muryar ku sama da muryar manzala da sallallahu saboda wasu bani da din da suka zo sai na Umar yake ya samu tsara bin hali sai na Umar yake ya samu tsara bin mabadi Allah kafin yi magana sai na wurin ga wanda za a tashi gaba sai na abubuwan yin ga wanda za a tashi sai na bakar fara maza sai na wanda yi magana sai sai na bakar yi ba ba da haka ba sai don kana sun saba ne wato ka saba da abin da na fara saboda haka Allah ta bada wata da ainihin duk magana cewa kan su yi kan yi magana idan abu da zuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a saurara a ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa a kai sannan kada yi magana a saman muryar mazala da sassan duk wanda yake haka Allah ta baraka wa ta'ala zai yi rusa masa aikinsa in ya rusa aikin Allah ba zai bari ya sani ba inda ya sani zai ce zai tuba amma ta bar hawa mu wa da shi Allah zai rusa aikin alhali ba su san ma rusa aikin ba da da za su tuba saboda ya rasu da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halarci mai aiki girma ne da kake taba wannan halara da wani abu da ya shafi su da rabi ko kuma yayi sai ga Allah baya bari ka bara da wannan ومن وصائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شهداء قل تقوم عبد يدعو بما لا يعلم في اختلافه عبد الذين القول بل الدنيا الذين كفروا وقالوا وصدوا عن سبيل ومن هو الله سبحانه وتعالى ومن هو عالم اي رقيب على كل نفس بما كسبت yanzu za a kasanta wanda yake lura yake da ilimin kallon dukkan rai a wanda ta aikata a yi amin da ke da kai a wani shirri a wanda rai ta aikata na kai ko shirri ko wanda shi ne Allah da ya laka na alaikum rafiba Allah ya rafibi ne yana da yana kallon kowa ta baraka wa ta'ala yanzu a wadanda wanda yake biya kan kowane rai yana kallon da wanda ta aikata shi ne Allah tabaraka wa ta'ala za a kudanta shi a wato za a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kamar laysa kadhalika ila al-azab da wanda yake ba haka yake ba kamar sanin gumaka aida ba za ku dace wannan ba dalla da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna kamar wannan ne saboda duk waɗannan kafirai suna cewa ai gumakan su Allah ne to yanzu wanda Allah ne yake da duk abin da mutum ya aikata na alkhairi ko sharri Allah ya san shi za a shi da gunki wanda shi gunki bai san ma shi kansa bai san da ya bane shi sannan bai san mai amfanin da wani kwanci da shi ba bai san komai ba saboda haka na da malaba da cewa ya yi da shi maka wato suka sanya wanda abokan tarayya suka yi shirka wato kul kamar ayyukan wani ka gaya mutu ainihin wato wannan abin da suke ainihin ainihin sanya gumaka suke suka sanya gumaka suke bauta musu koma bayan Allah wato su ambace su waye ne waɗannan gumaka an bal su zan jini da ru tun da zuwa Allah ima a shirin lalan ko ba ku kawo Allah labari ne da abokin tarayyar da shi ne sani ba abokin tarayyar da ya ma la ya rabu Allah bai san shi ba bai tsara ya kasa a ya shirin da ru Allah ta ba ta ala inda ya bayi da wani abokin tarayya da zai yi zai kafa da kaza shi ne kaza ko ba da abokin tarayya wannan kan da wuce rukun da arewa mu tabaraka wa ta'ala da Allah yana da abokin tarayya da shi ya kamata ya san shi tabaraka wa ta'ala ba waɗannan kafirai ba wa huwa la ya'lamu min sharika saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala bai san abokin abokin tarayya ba da ainihin kansa saboda haka wato ainihin Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'lamu min sharika da shi kadai yake bashi da abokin tarayya shi kadai yake bashi da abokin tarayya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wa yun had lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tabaraka wa ta'ala maka da ne bai da abokin tarayya gare shi tabaraka wa ta'ala saboda haka Allah ya tsaye da yana da abokin tarayya shi ya kamata ya sani an fashin kan wani musulaka ko dai abin da kuke yi kuna amfani waɗannan gumaka wato abokan tarayya da ya yi mutum da kawo ayyukan ne ba da ainihin da so wanda yake fadanci da hakika da lahu wannan wanda ba ya hakika ba gaskiya bane yake zato wa Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa hukin tarayya bal zina zina kabaru makaru Allah tabaraka wa ta'ala ya kayata ko an kayata wannan kafurai wato kuburun kafirci su shedan ne ya kayata musu wannan saboda kan sunan mutum da su a sabilillahi suka rika toshe bayan Allah zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala hanyar rikar guda hanyar shirya saboda haka wa man yudlil wa man yudlil lahu fa ma lahu min hadi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kadar to ba ya shiryawa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne shiryawa idan Allah ya duka mutum shi kenan idan kuma Allah ya da shi fa la yudlil lahu min hadi la yudlil lahu min wali ko shi la ta samu mutum yana da wali wanda bai shirya da shi ba saboda Allah ya kadar da shi saboda shi shirya kala biyu ne akwai hidayatu ma'una akwai hidayatu dilala hidayatu ma'una daga wurin Allah ta fara fara take Allah ne yake taimakon ba da shi da shi idan bilala shine wanda zai yi wa'azi shi da ke nuna ma wannan hanyar da kyau ne da aikata wannan hanya ba ta da kyau a farta saboda haka wato Allah ta fara fara kamar koma ne an za ta kata ta ciki ta waje an za kwano idan mai wa'azi ya zo bude kwakwan wajen idan na cikin ba bude takatan ba ba da za a kuma koma saboda haka Allah ya yi bude takatan cikin idan ya bude shi kenan sai ya bude na mutum ya shiga amma idan bai bude ba duk ba abin da za ka yi ba za su shi ba saboda haka wanda Allah ya kasar da ba ba mu shi ba da shi لهم عذاب الزيادة في والعذاب لا حاجة أشر وما إلى الله سوى الله تبارك وتعالى لهم عذاب الزيادة في الدنيا ولن تعبرين suna da azabar da za a wuce a ruwan duniya ne na azabar da kafin za a kashe su da yawa a kashe su da yankin fadar wato haka zai faru da su wanda shi ne azabar da za a samu nasara a kan su a duniya za a suna da zardukan su wanda suka yi wani da shi da ya samu nasara a kan su a duniya sannan wanda shi ne abin da zai tare su da na azabar da ya kashe su amma kuma azabar da ya yana su ji tsanani su ji ainihin su ji tsanani a gare su ba da mutum da ya ainihin ilwaki ba su da wani wanda zai kiyaye su ainihin azabi ga azaban Allah ba su da rani wanda zai hana musu wannan azaba saboda haka idan azaban Allah da baraka ta na da wasu ba su da wani da zai kare su ya hana musu wannan azaba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala zai musu wannan azaba saboda sun saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wa ba su da wani da zai kare su ya ainihin sauke su ya hana a musu wannan azaba saboda haka idan azabar Allah ta zo ba abin da zai tsaye da ita akan wato musu wannan azaba a wato waɗannan mushrikai da yawa su an kashe su a duniya wasu an riba su wato suka ba su riba su aka zo aka daure su sannan wannan ko su imani ba wanda suka mutu akan kafirci da shi ne da su je lahira ba wanda mutum da ya su alama da Allah tabaraka wa ta'ala مثل الجنة التي يحيي المتقون تجري من جهتها الأنهار أخرها دائم مزيدها تلك حكم الذين استحبوا وهم الكافرين النار ده ما حكى لما يقول لك سبحانه وتعالى اللي كانوا من العذاب اللي كانوا من الانعام كانوا قال تقول انا في مكان اذا ما تبين القوت والرجاء tsakanin tsoron Allah da bara ko ta'ala saboda kuma yake faruwa Allah na mai sannan wato kawai raja ko mutum ya rika fatan samun rama a wurin Allah da bara ko ta'ala saboda haka bayan kawo abin da shi a can zaba Allah ta fara saba da zai to ga yadda da mai yake ba a wani gobe bakar da nake da shi da ke kuta kuna dalin aljanna wacce Allah ta fara saba da zai to ga wani tsoron Allah a yi kuma da nake da shi da ke kuta in limutafuna wanda limutafuna wani sifar aljanna wacce Allah ta fara saba da zai to ga wani tsoron Allah wato shi ma na kusa da ne duk abin da muke tsintanta muku ita aljanna تدري بتأثر الأنهار أنهار الأولوي سنة بدانا كبشتة الأنهار الأرى والغير المداوم ومن كلام كما في سورة محمد أنهار من نار غير الماء غير عاصم أنهار من حسن يكون أخبار أنهار من خمر لبس الشارعين وأنها أنهار تكون تحديث الأرى مداوم من لبن أقول اللون أقول الزمع أقول الروح أقول الجيا كذلك شارع جلّة waɗannan ainihin Allah ta baraka ta ala ne domin da ainihin kuramun suke kenan ko kuma ba ma yau kan mutum ya dai abin da ake cewa su aljanna da wani mene a yi ayyuki ba zai kare ba amma yin janna a bayan kan mutum ya kwallo bayan kan da nan abin da ke wani shi zai kare amma abin da ke wani Allah baya kare ba saboda haka abin da ke cikin aljanna baya kare ba wa zindura da'imun la san zama shakkan da adamin hakila inuwar aljanna da wani matake rana baya ainihin tsirkanta a inuwar duniya kana zama ya inuwa da rana ta juya ta yi inda mutum ya dawa rana a ƙarshen bishiya ne ko wani makamantar da a lahira rana ba ta saurin inuwar duniya saboda babu ma rana kan da ta ce rana ta zo ta tada mutum da inuwa da yake ciki saboda haka inuwar abin ya zama to daɗi ne baya karewa rana ba ta shiga da ba ta shi duka hukunta gidan kafa wani shi ne ƙarshe kyakkyawar makoma wanda su kiyaye Allah da ba ka da su da wannan su kuma kafirai tun da aka jira na su kuma kafirai mala yake kashin nan su wani kuma ga yi wanda wanda suka zama su da kafirai kashin su shine wuta dan su koma cikin wannan wuta Allah ya kuma tsara a ciki والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بما أنزل إليه لا يمن بعدا وإن تواصلت عن عبد الله ولا تشرك به وإليه عدو وإليه مآب إذن أنا أريد أن أكون أكيد لهم الكتاب وإذن أقرأ الكتاب والرسول يهودا عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يقرأون ما أنزل إليك سنة فريد بك يا رب الله تبارك وتعالى بسم الله صلى الله عليه وسلم saboda abin da Allah ke gaba maka ya rasu da layi ya dace da abin da ke yin su yadda suka karanta a cikin littafin su haka suka ga duk abin da Allah ya gaba da wata ala ya gaba maka haka da kawo ne min da azabi na lafiya da hasan ba da kari da mu'ayani kuma cikin waɗannan rubuta wannan kan tare da yin kawo da ke yin su ai man yin girma a kan wanda ke misali tashin abin da ke cikin Qur'ani dan man yin girma da Qur'ani cewa wanda yake inkari tashin alƙur'ani ya zama yana inkari kamar kalmar rahman suka yi inkari suna cewa man rahman wato suna tambaya da yanayin rahman shi yasa lokacin sulhu hudaybiya da manzala ta tashi da yanayin da mutum da rahman da yake suka ce a wa ma da yin rahmanu illa rahmanu ya rahmanu wato sai da wani kaza suka ce su kan ba san wani rahmanu ba sai dai rahmanu ya rahmanu wato shi ne mutum na wani kaza saboda haka ba su yadda a rubuta bismillah ya rahmanu da kuma sai dai a rubuta bismillah allahumma garwar bismillah allahumma dan ka mutum yadda amma ba zai yi bismillah allahumma zama kina cikin abokin bismillah rahmanu rahim a rubuta duk da lamuka aka rubuta haka saboda suna da kayan wannan dole ka ga abin ya rasulullah inna ma umirtu fi ma kuntu ilayya iya ta abin da ka rubuce ni shi abin da ka dogara ni an abuda Allah da na bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala wa la ushrika wa la ushrika bihi kada ki dariya da shi tabaraka wa ta'ala kada ki dariya da shi da kowai dan ni adu wato ga Allah nake kira ina kira ne zuwa ga Allah wa ilayhi ma'a ومرجعي إليه مقوم عدا تنادى الله تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون وإن الله تبارك وتعالى من أنا لي وقد أنا لا مقوم سبب أنا مقوم عبد إليه سبب أنا نتيجة سبب تبارك وتعالى قوة أوليه أوليه الله تبارك وتعالى sannan kuma da san koma ga Allah da Allah ya koma ma da jere ba saboda shi ne da sakamako abin da dai da kira ba da shi وكذلك أنزلناه حكما عربيا وإن جمال أحواءهم بعد ما جاءت من علم من العلم ما لديك أصلاح وجيه وأواك الله تبارك وتعالى وكذلك أي الإنسان كما نحن كما نقول كما تقولون القرآن أنزلناه القرآن حكما عربيا الله تبارك وتعالى كما تقولون القرآن لزمته أيديهم حكما عربيا ai lokacin arabiya ta koyi na ganna ya ga wanda ya yi larabci sannan kuma za ka hukunci tsakanin mutane da alƙur'ani ya zama to da hukunci ne kuma ba da ne da ya yi larabci ya sauko a saboda haka alƙur'ani ya zama to arabi arabiya ta samu falala saboda alƙur'ani ya sauka da larabci kuma yaren yan aljanna aljanna arabiya ne sannan kuma yaren sai za su suna arabiya ne saboda haka arabiya ta samu da burka ba ya da amin kwarai ta samu wannan farala saboda ta haɗa waɗannan yawan ruwa saboda haka Allah ya ce wani ta ba ta awa awa wani in ta ba ta awa awa al'umma ba da ma ya ga duna ka ne min ne ta ke farkan ya ba mutan da kaddara farkan a nan wato takdiran ma'anarsa wato a kaddarawa da ce za ka yi wanda haka ba zai faru ba da kaddara ce za ka yi sun rasa wanda ke kiran ka zuwa gare shi ya rasu kalla ba da ma ya ta mutane da ke bayan abin da ya zo maka da yau na tauhidi a nan kuma kwanan tauhidi na malaman tafsiri suna cewa alkalamu lillahi wal muradu bihi ummatu ana magana da manzo Allah ne amma manzo Allah ya shi ba da rijiya ba amma ana nufin al'umman al'umman manzo Allah da Allah da al'umman manzo Allah za su juya su bar bin wannan alqur'ani da Allah ya karwa da nan ku su koma kan wani abu to shi ke nan malaka min Allah ya wa sai waliyyi ba ku ba wani wanda zai iya maka bin da mutum da ke wurin Allah tabaraka wa ta'ala baka da wani nafi wanda mai ainihin taimako wani alaƙi ko wani da ke kiyaye ka ce da yi kuma maka wani abu a wani kan ka fara kan ta saboda haka shi da Allah ya fitar da wannan gare ka to shi za a bi ba za a bi wani abu ba haka zuwa mu gare ka Allah ya kawo mu da Allah ta dalla abin da Allah ya kuma da Allah da shi alƙur'ani saboda alƙur'ani da su idan suka ce za su bi bar za su bar alƙur'ani duk wani Allah ta ba ka zuwa alƙur'ani to shi ke nan kuma za su zo ne da ke cikin kallama da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba su da wani kariya idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su azaba saboda haka idan an biya Qur'ani shi kenan sai ga ba su alaika bi afdal afdal min Allah wa ta'ala ya an gore ka gabe shi iyaye da wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda take mai karfi idan zarke shi shi kenan kan jumlar da da wani zuwa ta tsira da tabbata ta tsira daga halaka don mai yi wannan alqur'ani wanda aka sarrafa da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أبوانا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بعاد إلا بإذن الله لكل عالم كتاب الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيك أمرهم ودم تبنيك وسوى النبي وجعلنا لهم أزواجا وذريا muka sanya musu mataye da zuriya نزلت هذه الآية وأن الآية تاتوكا لما عينوا المصطفى صلى الله عليه وسلم yayin da waɗannan kamurai suka rinka aibata suna bukatar suna wata ta'ayi suna ayyana shi cewa annahu law kana biyan da mashagala da shagala billah sai bisa cewa da annabi ne kamar yadda yake faɗa da ya shagala da Allah da ba da aure aure ya shagala ba suka gaya masa haka wato a ليس كان بالله من الله هو كثير الى تزاوج له نكام كثيرا لو العالم كثير ينا يوم او ينا وليل ينا لما تعيد يوم هذا ليس بالله وانا كان في الدنيا وانا بقول الدنيا وانا انما لو كان نبيا ترك النساء واشتغل بباش الله تبارك وتعالى ايضا النبي da ya bar duri ya bar aini da wanda da aure da ya shiga da dubara Allah kafin suka bayyana bayyana al-haqqu sai Allah tabaraka wa ta'ala bayyana annahu ba'a rusulan قبل محمد صلى الله عليه وسلم الله يعرفه من ذلك kafin ya aiko bin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan annabawa wa adamu alwadin wazuriya ya ba su mataye ya ba su zuriya wa anta mithluhum ya Rasulullah kai ma haka aka baka mataye aka baka zuriya kuma idan ka kwatanta yadda annabawa suka yi sallallahu alaihi wasallam da yadda manzo Allah ya zaga shi kan ya kada ita ma saboda Allah ta baraka wa ta'ala kun da dawo da gina cikin bara annabi dawo da mata ɗari shi ba manzo Allah sallallahu alaihi duka bai hada ba ma sama da mata sha ɗaya da wani ɗaya amma annabi dawo da guda ɗari a wani Suleiman alfan bayan da annabi Suleiman mata dubu alaihi salatu wa salam talatu mi'a hurra wa taku mi'a yariya ɗari uku dukansu jajaye ne aka aure su guda ɗari bakwai dukansu bayi ne mayankinsa ne wanda ake sadakar su sanda ya tara mata su annabi Sulaiman alaihi salam wa hadha kana halalan fi shari'a wannan halal ne a shari'a waɗannan annabawa su yi haka na wannan auren matan to annabi sallallahu alaihi wasallam ma jama'a bai da gina ashar hura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a bai tara sama da mata sha da yawa ɗaya wa kada inda warwa da jawabi wannan ba wannan yana da kuyangi guda hudu ko iya da kowace malamiyuda da rijal manzo Allah sallallahu alaihi da sauran annabawa an ba su karfin maza da ba wa ba ba kowa ba bisa ba mu ala hidayi ne Isma'ila saboda haka zai iya jawabi akan matan sa da kewa matan sa duka a dare guda ɗaya Allah ya halatta masa haka kamar da hadisin Anas bin Malik ya faɗa أن النبي صلى الله عليه وسلم يدور على إنسان الإنسان الواحدة من الليل وهن إلى عشرة فما مثلا كان يعكس في هنا دوراني هنا كيو يا مات السجبانيا أدري أتانا أيا سكة الجمهور مشاتيا سي هذا كان بيانا وكان يجيب يبينا إلى عدم سي سي أي كنا نتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين سكة الإسلام كان في أمباش كرب مزا ثلاثين saboda haka alaihi salatu wassalam yace wa hada da kotu nur rabbani shi ne wannan saboda haske karfin haske na ubangiji da yake tare da shi saboda haka ya zama to haka da tare da shi malamai suna ba da hikaya wa in ka milatin nazari a cikin hadina wato annabi Sulaiman alaihi salam kansa wato kowanne da aka bashi yana adawa da dukiya kewaye cikin madan da dukunnan kewaye mata da ni shi yasa wata rana yace yanzu nan zai shiga gida zai zagaya matan da guda ɗari kowace kuma sai za a yi ɗanen ne amma sai mutum insha Allah ba sai shiga ya yi gaba da kan su ya fito sai dukan su ba a samu da za ta yi mutum da ita ma za a yi ɗanen ne dan ba shi ke ba saboda Allah ta baraka ta da nuna kudura duka hanyar an nuna ne ta baraka ta da saboda haka Allah ya ba su ne ƙarfi annabawan Allah ba yadda ainihin ba maka da su ba saboda haka magana suna tsaye cewa bibiya إلي في دنياكم رتب إلي في دنياكم النساء وقيل وقرة عين للسلام أذكر يمين الدنيا كنا أبوها من أبوه wato mata da turare kuma an sanya sanyin ido na a cikin sallah al-mutu taftu ukhti bai da yin duniya a da bai da suna rubuta an sa ne an soyar ne a cikin duniya wadannan abubuwa guda uku ورأيت مكاني ثلاثة ما قلت ربما ربما إلى من دنياكم عن الله ليس ليس هو الذي يجيب بل ربما إليه فقال الله صلى الله عليه وسلم إذا شيء يدعو كما Allah ne ya sa masu waɗannan abubuwa. Wato ne ka amuran shahararriyar faɗa ba lamari bane da sha'awa kamar yadda kowa yake da sha'awa ba haka bane. A'a lamari ne da Allah ya sa masu shi a cikin rasa saboda haka ihu lima fihi min ibn ra'iya shi turare ba duk da yadda manzala ta lafi da mai da kamshi idan ya jaka kan yaro za a yi ba da kira ne kamshi manzala ta lafi na cikin yaro ba don yana da turare bane saboda ya samu kamshi a'a Allah ne ya sa mutum su gare kawai su saboda haka shi ke sa mutum gare awon da annabi ba da wasu su yi tsara a wura a sai a sai a tibu fa'i a sai saboda magana da yana sa mutum gare saboda yana turke kamshin da wanda yake tashi idan ya zama ya hada da turare zai zama ana yin kamshin turare da kamshin da zai da sallah saboda ya rage karfin wannan karama wato na kamshin na sallah sallah wa tibu fa'i da mu la'iman سواء تغير او يتغير لم يتغير هل تمشي مثلا صلى الله عليه وسلم دائم تاشي فيه saboda ka yana jin hanya idan yake na biyu hanyar zaga da mazalla ne ko ya sha turare ko ya sha rawa haka nan yake da kamshi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ya zama to a ainihin kamshin da yana tashi ba kana ka iya fahimci da hajji harama ya kasance yana tuta turare ne saboda ya dullunta mutane wannan ainihin mujiza da Allah ya bashi wannan karanci da Allah ya masa na kamshi da yake kuma shan turare ba sallallahu alaihi wa sallam sannan wa kuma tunayi da cikin sallah Allah ya sa wani sanin idon sa a cikin sallah saboda haka idan ba wani abu ya faru sai ka biya ne arina ya bilal bilal ka hutar da mu wani mu samu hutawa da yin sallah saboda shi ne sallah yana gana wani da Allah tabaraka wa ta'ala al-musalli da rabbuhu ta yaya manzala sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana Allah ya ce ka kasu salati baiti wa baina abdi Allah ya ce ya raba sallah tsakanin da tsakanin bawa idan ba zai iya yin sallah idan yace alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode ni idan ba yace arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawa na ya yi ni idan ba ya ce malik ya mijin ko malik ya mijin sai Allah ya ce manjere ni abdi ba ya ya ce mamani idan ba ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma za'a wannan tsakanina da bawa na ne saboda iyaka na abin shari'a ne wa iyaka na sa'in hakika ne bawa ya hada su da Allah ya ce wannan shine tsakanina da bawa na amma fa da karanta shi da iyaka ba iyaka ba da shirin shadda kamar da wani ma'aru ya lura idan ka cire yawon da ka shirin shadda kan yawon kake iyaka ba ka ce iyaka ba ka ce iyaka da shi kenan ka canja ma'ana Allah a cikin ranar ka muke bautawa ba gare ka muke bauta ba da baraka wa ta'ala saboda haka idan ba ya faɗi wannan Allah ne muke hala bai ba bai abu wa dafi masa wannan shine da kana da bawa na saboda haka wani abdi ma za'a duk abin da bawa na roƙe ni na ba shi to daga nan bawa shi ya fara addu'a irin addu'a zai fara cewa ibinan tsawa da mutafin Allah ya shirya da mu hanya madaidaiciya abu mai tsadar shirya zirin shirya sirar da zina nan tarihi hanyar waɗanda ka yi nima gare ta sun annabawa akwai wanda aka yi nima su da kan tarihi da dalili na wasu suna shara ya fari na wani wani ajiyar irin hanyar su aka mutu hikima ba aka da mutu wani yin ba saboda ita na ba a wanda aka jarrabe su da rashin lafiya a wanda aka jarrabe su a fishe su a wanda abubuwa da mata saboda aka waɗanda aka mutu hikima na daga annabawa da siddiƙai da tarihan bayan Allah saboda aka manzo Allah suna da dalili an samu shan kudin a cikin sallah a shehu ya ba da labari cewa wa kana qasim ilal ladina yaquluna taqawwu mai ba da kissa cikin mutane da zaka samu an zauna suna yawan shuru ba aya ba ba hadisi ba ko sun tabu ba ni da bada abubuwa suna take bakin su ban da kiyaye ladabi ranar Allah tabaraka wa ta'ala ban da kiyaye ladabi ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasu irin wannan mai kissa mutaran ya zauna ya tabu ba a majalisa yana taɓa cikin soshi da ya zo a cikin soshi sai ya kuɗa da ne a matar da mai lahawa a da hanta fulani sai ke cewa a bakinsa ba wanda ya kuɓuta da sarrai har wani saboda shi ma ya ce an sa masa son abubuwa cikin duniya ya faɗi wannan magana to wa kana wani da nan sai yake magana a wannan wurin zama akwai yadda da cikin bayan Allah mutanen kirki sai yi wani irin magana ne wannan za a yi kuma da daga larabcin nan yana fushi sai ya tashi ya bar wurin ɗan da ba ce sai dai ba ce ba da kawai mustafa sallallahu alaihi wasallam sai yin su ne na su da sallallahu cikin ruya sai ma zara iya sai ya hanga wato yarin halar rabin makasa kan ku ka je ka samu wannan mutum da ya yi adabi da halar manzala da sallan ana biya wannan ba da sallan kuma ka kama a kashe shi an kashe shi saboda duk adabi da yi faraja a wajadahu mafkulan wannan ba Allah sai goma sai ya samu wancan mutumin a kashe a kashe shi kamar yadda mai ruhul bayan ya kawo ya kusa a imamu ya kusa na bayani ya kawo na cikin tarihin shawari da ake irin waɗannan kisoshi na idan mutum ya yi kowane adadi da halarar manzala ta lafiya har gaba da mutum Allah ba zai gashi ba wani a cikin lokacin da mai shawari da ake kawo ce wani ya zo tafiya aikin hajji sai yanzu yana kan kwana da makwabtansa sai ɗaya daga cikin makwabtan na su zai bari zan baka kafo idan ka je madina idan ka ziyarci manzala sallallahu alaihi ka isar min da sako na cewa waɗanda yake kunce da su sai na abubakar da sai na umar baya kan su a bakin dindi baya kan da su ba ruwan da su shi wanda mai baka sabo idan ka je ka ce manzo Allah yana gaishe ka amma waɗannan ba ruwan da su bana gaishe ka saboda da aqida na irin wannan na bai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yake rauda yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba zan ke su adadi alalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana irin wannan mara dadi akan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru bai fada ba sai ba ke gaje shi a wurin sai ma zala ta da ne wannan ba dai sai ai sakon makwabci ka ba sai ya rabu Allah ina jin nauyi in kitar ma da magana mara da yau kan sai bai ga waɗannan sahabban da yake musulmi saboda haka sai yake ga ataki aska da yawa suke wurin za ta ce mai sauki aska ɗaya kashe shi shi wannan da yi mana da sauki aska ɗaya kashe shi sai da yi aska ɗaya da ya yanka shi sai bar aska da wurin sai ya farka a ragare a ragare shi kenan da ya dawo da ainihin aji sai ke tambaya ina labarin wani da aka ce wani kamar abin mamaki yana kwanciya ɗakin shi kadai da dare ɗakin arzai aka same shi a yanki an yanka shi kuma aka samu an samu da shi tan da aka balla kofar aka shiga ɗakin aka sa gari ya waye ba ya fito ba an kuma shi ba aka balla kofa aka same shi yanka shi ga aka da kuma ɗakin a kwanciya kuma ɗakin a kwanciya ki kai wannan kofa ki mu je ga aka da ya ga asar da ya ga irin asar da ya dauka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ne aka yanka wannan musulunci saboda mene saboda ya yi so adali da halar da ya so ga Allah saboda haka halala ce mai hatsari kwarai da gaske halala ce da an yi mutum mai kiyaye ka duk abin da kake da shi na ibada bai kai ɗaya bisa miliyan na abin da kafin yake da shi ba amma Allah ya nemi an ta bada amalar masu da shi idan kuka yi suna dai Allah ya nemi muku aikin da ba ba aikin su ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi da rasu bare mudu daya na sha'ir ko da bin mudu ka bada dukkan mudu duka zinari ne ba za ka samu ladan mudu ɗin tsari ba aikin su ne irin yakin badar amma a zara kan Allah kala ali badar duk abu ma shi tun annabi ga fasulamu wannan da kai Allah ya yanta ga duk wanda ya yakin badar ya ce komai Allah ya riga gafarta masa saboda ya ji yakin badar amma kada ya sai ka ba a ranar nan ka duk waɗannan sai a nuna musu aikin su ne ba alƙarar da na rubuta duk bayanin inji bayi da da ta shigara Allah ya ji da su yayin da suke mubaya'a da kai daga shi bishiya su ne wanda Allah ya ce yadda Allah ya kawo ayi da amma duka in ba ta balaran manzo Allah ta amma idan aka yi wani abu wanda idan alaran kowa bane mai makoma bane dan yin magana a daga murya a gaban kowa ba su da daji bane amma in har ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko a riga shi magana to wannan su ga da ne da ta'arud da ake mutum gaba ne saboda haka shi ne wannan mai kinta wato kasu ne wanda yake wannan zuba mai ba da kinta wannan shi ne abin da ya faru da shi wannan ba Allah ya sami shi wa jahilin jahilin wa sallallahu wa jahilin shi ya jahilin man Allah sallallahu alaihi wasallam jahili ne bai san ko ne magana ake alar man Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kudu bi mai dai ya bari ya kudu ni ki ai man Allah ya ce an soyar ne bai ce ni ina so ba ba shi ke so ba min duniya kuma ni ta da mutum da yake wa zalikin maqasid al hamida wannan kuma saboda manufa mai kyau Allah ya sa masa wannan saboda ba Allah ba son abun yake ba Allah ne ya sa masa ga hikiman nan kulluha yake duk wannan abuwa rajiya ga Islam maqasid din yana komawa ne zuwa ga musulunci idan kai tunani akan auren manzo Allah gaba daya da yayi zaka samu jannahu لما كان شابا قبل ان يتزوج ما علق بأي امرأة lokacin da manzo Allah yake saurayi bai yi aure ba ba kama samun sai yana magana da wata mace ba tunanin sa bai rasu da kusan kowa ba an taba neman kowace mace ba ta kenan da yayi da kamar su ayyana shi da wannan a jin tashin sa ma ma da yake so to ba mu wannan bai taba son wata ba wa ma habba ayyin imra'atin ولو وقع ذلك لتمنى لقريش da kuma haka ya faru da kuma ya yi magana wala ma Allah tulbi tazawwaja azur bint 40 sana da lokacin auren ya zo mata sai ya aure tsohuwa sai shekara 40 da sha'awa yake da sha'awa ne da bala mai shekara 40 ba yana kawai sai aure mai shekara 40 walan yajma'aha ma ukhra muddat hayatiha sannan da ya aure kan bai sake auren wata ba san da ya kai shekara hamsin da yana tare da ita kadai sun yana shekara ashirin da biyar san da ya kai shekara hamsin da hudu ko da biyar wajen waya sannan Allah ya fitar zuwa sannan da ta rasu lokacin yana shekara ashirin da biyar bai yi aure ba duk zaman baka da aka yi dan na zo shekara ta goma amul buri sannan ta rasu sannan yi aure saboda wajen da ya tashi auren da ya auri wacce ta fita a shekaru da ita ya aure ta shekara a tsanin duk da ya aure shekara hamsin ita ke sauda ya ji aure ta wani shekara ta hamsin saboda haka yake da ya zama tsohon na gurgurin sha'awa ne da wannan zai aura shi duka wadanda ya aura matansa a jayi ba ta an ha ba ne masu jihadi dukan su tsofi ne duk wanda matan suka rufu ne a wurin jihadi a fi kamar hindu bintu a cikin jihadi mijinta ya mutu da ya gida suka kawo ta bakin habasha da ya san yaran su idan ta dawo gida babanta kafin ne ina za ta yi amma Allah ta dan ya daura masa aure ne da dawo gidansa to haka duk matan da ya aura balla ummul na Aisha ba ta ya aura na budurwa duka wanda taimako ne wato lan tarji ila kharija al-kufr wanda an kashe mazajen su sannan ba za su dawo wurin makusantan su saboda kafirai ne saboda mace za ta zama da'iya ashfaq alaiha wa awaha mace za ta shiga kungi za ta shiga wani hali saboda haka manzo Allah sai ya tausaya mata sai ya aure ta aka yi aure su duka a cikin haka tafiya ya aure ta daga cikin har wanda mutum ya mutu ya yi aure ta wato haka ne ya mutu sallallahu alaihi wasallam hada ba ta zama da lauka da shawa da haka da sa ke gina su shiga da don sha'awa ne sai a wani kan mata ƙanana kyawawa amma duka ne a wurin gobe amma bi inna kabira illa wahida bi zakari yace babu gurwa a cikin bi Aisha sai da Abu Bakar yace ita ma manzo Allah ya aure ta ne liyarfa Abu Bakar da mazahati ya aure ta ne saboda ya tsaga likaman da Abu Bakar ya zama ya surkuntaka da shi sai na baka darajoji da yake da shi su karo ya samu darajar surkuntaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa kenan ya aure ta sannan wanda saboda ne shi Umar ya ba ya wuce da mazahati haka ya auri yar sai na Umar shi ma saboda ya daga likaman da ya kara masa daraja wuri ya samu surkuntaka da shi saboda da kiyama dukkan wata alaka dukkan wata surkuntaka za ta shige wani wanda ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah ya ga ayan ne saboda ya tabbatar da alakar da shi sannan kamar sa Usman da da yake dafi bintayhi lahu kamar yadda ya bada sinna Usman da auren wanda na Usman ɗayansa guda biyu sallallahu alaihi wasallam haka nan ya yi nan daga likawar din na aliyu bidafin kashin gidanku ya ba da yadda da zai na aliyu karamar ba wani wani ke to haka duk waɗannan kula kawai arba ne guda biyu ya aura daga gare su guda biyu ya aura musu yuridu an yarfa qadaru ma fi dunya wal akhirah Allah ya kasa yana fi daga darajar su a duniya da lahira. Wallo ka ba ta sallam laifin tana da shawar. Amma ta kula sallam ba ma bautan sha'awa ba da ba dan sha'awa ba ne wannan awaji ba Duka bai yi ku ne bayan shekara hamsin sallallahu alaihi wasallam. A'a saboda maslaha ne na addini maslaha ne na wannan mutane wajen da ya mutu ya aure. Wa hada wani kamar akadin ilmu haka nan manyan bayan Allah sun gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin tausayawa mata wa kana aliyu tazawwaja bi arba fi yawmi wa bariku arba saboda haka haka sai na ali shi ma ya gaji wannan karamci ya aure mata huɗu a rana ɗaya kuma ya rubuta mata huɗu a rana ɗaya amma shi ma lokacin da yake da aka zai da fata mutum zara a daga karatu wata bin auri wata a kanta ba bai mata kishiya ba sai ba ta koma ga Allah sannan ya zama yi wannan aurace aurace haka nan Hassan ɗansa ta zango da ne a kai bikiran ya auri ‘yan mata ɗari biyu dan mata budurwa budurwa wanda yara ɗari biyu yace wa huwa awwal man tazawwaja shi ne farko wanda ya aure nan ba walam aqul lakum aradu man tazawwaja man tazawwaja ba wai aradin iya mata da yara ba dan mata a cikin wanda ya aura budurwa yayin guda ɗari biyu ne aradin abin da ya aura ya ci haka walakin in bari wa tazawwaja in bari wa tazawwaja ya rabu da wannan ya aure wannan ya rabu da wannan ya aure wannan dan da kana sai da ne tashi masallacin kufa yake cewa da yake faruwa ne Hassan yana aure saki da yawa daga yau kar in kara jin wani ya kara ba ni kyauta mutane kuma suka ce ya amira mumin ai da yaya ko na muke da shi in dai Hassan ne zai aura zamu bayar ko zai aura ya saka masa sun samu sharaki sun aure jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ɗaya daga cikin su da ya rabu da ce wal taba kuma duk wanda ya rabu da ya ba dukiya mai yawa ta ce wallahi da duniya kake da shi za ta ba da shi ba ta bukata abin da za a ba ta sai dai ta zauna tare da imamu hasan sai ranka ne da zai dawo da mace da ya zama da da wannan matar saboda ta manufarta shi din kawai ba abin duniya ba kana wani da maka da kasirar fara shi ne irin da ke manyan bayan da magabata yana yawan sake ba tafiya ta zama tasiri yana yawan aure sa'alahu talamidu talamidu ta ba hala sai almajiran suke tambayar ka me wannan ne kana yawan aure ne wa qala kullu insanin lahu wala wa ana intaraytu bi hala ولكن أكيد ستر سترى عنهم المقصد الذي لم يعلم لم يعلمه التلاميذ yace musu kowane mutum yana da jarrabawa da Allah ya masa ni kuma irin jarrabawa da Allah ya mini kenan saboda haka wannan jarrabawa na ne kenan shi yace amma hakika ba haka bane akwai hakikarin abin da yasa haka yake faruwa ya koyewa almajiran bai gaya musu hakikarin dalilin da haka yake faruwa ba yake yawan aura yake yawan saka bai gaya musu sirrin ba ya saba an makasala ya rufe musu manufar saboda a lokacin kwakwalwarsu ba za su yi ɗaukar wannan manufa ba saboda haka ya rufe musu wannan manufa saboda haka dai wannan abubuwa masala su za su da yayin ne da manufa ba don son duniya ba ba don son aurace aurace ba da son aure ne da tun lokacin zaman baka da ya jira su bane amma wannan duka bai faru ba sai bayan ya aure shekara hamsin kuma bayan ma sauran ma bayan yin hijira ne an koma garin madina an samu ikirarin daula dole na tabbata kuma yana tafiya sannan aka yi wadannan abubuwa an fara yaƙe yaƙe ana kashe maza da waɗannan mata a wurin yaƙi ba su da inda za su koma sai maza na kula ta ne karrama su da musu karanci kamar yadda ya faru da ummu salma a ciki lokacin da nake tare da su ce maza na kula ta ne ya ce mata ya ce a yi wata ya yi bala'i ya same shi ko ya rika wani abu ya ce ina da gaya wani na da rasuwar an dawo ma jirgin shi da su bace وأملكه خير منه yace dan da nan Allah ta ainihin ba ni da mutum da mutane ne sannan Allah ka niyar mene da abin da yake shi alkhairi tace amma samun irin mijinta yana da wahala amma dai tunda manzo Allah ya fara ta yi ne Allah zai mata saboda haka Allah zai kaddara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tace yace zai aure ta tace ya rasulullahi ni ba ba bane tsohuwa ina da shekaru cikin fili kuma ai ba cike ni ba ita na da yaya abin da yake damun zaura ne da zaura da yawon ina da yaya ta zaura ke yaya yayin ke yaya na ne shikenan addu'a da sai sai na la istirjai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba zaura da Allah sai ne a wurin ta haka kauda ita ga ta girma muradin tana so ta koma ga Allah ta cikin matan manzon Allah sai ta ba da kyautar kwananta ga umarnu yana aisha da dai burinta ta koma ga Allah tana cikin matan da na rasulullah sallallahu shi yasa kuma na yake cewa dukkan matan manzo Allah ba wacce take son ta kamar sauratu saboda wannan kyauta da ta yi sai mata saboda haka wannan abubuwan da suka faru dukkan annabawa Allah ya ba su mataye ya ba su zuriya ya ba mu zuriya saboda haka ya zama to manzala ta da shi ma ya irin su a wurin aure ba wani don sha'awa ba da yasa wani sha'awa da sha'awa ce saboda haka za mu tsaya nan saboda yin lokacin ma da su da wani da zai da yawa saboda haka a ina da kuma annon wani mutum ya zama mulada da kuma kuma da kasar sama Allah ya bar da kasar sama da kasar sama Allah ya karba mana da wani samun cikin wani da za a yanka a cikin wani mota da mutum da Thank you.